الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a wannan daura fikihiyya kuma sardiyya a cikin wannan littafi da muke yi almasail alfikihiyya lil madaris al-islamiyya muna a tarafin salis bangare na uku na ƙarshe wa darasin wanda ya gabata mun shiga babin annika abinda ya shafi aure a yau za mu tashi daga alhukukun zaujiyya ɗaya darasi na shida alhukukun zaujiyya haƙoƙi na auratayya wa min haƙƙin zaujati ala zaujiha yana daga cikin haƙoƙi ko haƙƙin mace a bisa mijinta tunda ita ce mai rauni da ita za mu fara na ɗaya almaharu wa huwa sadaku akwai kyauta wanda ake kira sadaki wala yasqutu abada har abada baya faduwa saboda haka duk auren da aka yi aka ce sadaki an yafe aure bai yi ba sai dai auren ana iya gyara shi domin duk auren da aka yi shi babu sadaki ana iya gyara ba saboda haka in an ce babu ko da bayan shekaru nawa ne ai auren an yi babu sadaki to sai a ce a'a ba zai yiwu ba sai a gyara bayan shekaru da yawa amma da so samu ne a fahimta da wuri saboda idan aka hana sadaki to za a ɓata auren ko ma ɓacecce ne shine alfasku waɗansu suke cewa ɓacecce ne in an ce alfasku to ba sai ka sake ba don auren ma bai kullu ba amma in ka ji ana attalaku to sai an sake to aure ya yi ina fata an gane sai na biyu annafaka akwai ciyarwa walƙiswa akwai tufatarwa wasukna akwai wajen zama bi qadri halihi gwargwadon halinsa amma akwai waɗansu malamai a masabar malikiya suna ce gwargwadon halinta saboda haka in kana unguwan kasuwan kaji sai ka je ka nemi yar GRA to fa inda za kama mata haya gini irin na GRA ne ba na kasuwan kaji na kame-kame ba eh abinda su suka ce kenan kuma suka ce wanda yake da mata guda biyu daya yar talaka daya kuma yar mai kuɗi to kana iya bambanta musu abinci da wajen zama da tufafe saboda kowace za a yi bi qadri haliha gwargwadon halinta amma mu anan mun ɗauki fassarar bi ƙadiri halihi gwargwadon halinsa saboda me liyun fi su sa'atin min sa'atihi wa man kudira alaihi rizquhu falyun fi min ma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra wannan shine dalili saboda haka miji yake dubawa wajen ciyarwa amma dai mafi karanci a samu lafiyayyen abinci da safe lafiyayyen abinci da yamma saboda in an ci lafiyayyen abinci da safe ruwa za a yi ta kora masa in an samu lafiyayyen abinci da yamma ko da almuru shi ma an tashi cikin dare ruwa za a kora masa amma in ka ji har abinci sau uku ana cin abinci sau uku to bai inganta ba ne Allah taimake mu. wannan kenan to wajen tufatarwa masabar malikiya suka ce a shekara za a yi mata tufa sau biyu lokacin sanyi daban lokacin zafi daban wani abin da mai muktasar ya ambata kenan a cikin littafinsa rahimahullahu ta'ala da kuma sharhin walansu malamai sai dai kuma abinda hadisi ya ambata wa taksuha idza tasaita annabi ya ce idan ka yi tufa to ita ma kai mata saboda haka shugaban yana da riguna ɗaiɗayar guda talatin to uwar gida ma talatin amarya ma talatin ta tsakiya ma talatin eh sai dai kuma wani hadisi ya yi musu tokarere an ce mace ba za a yawaita mata yin tufafi ba don in ka yawaita ɗinki wa mace to ita kuma za ta ƙwalla faranta wajen fita bikin da ba biki ba za ta ce maka sai ta je don ta je ta yi barazana ta je ta gwada ainihin isa alhali kuma duk abin zai kare ne a kanka ko yana karewa ne a kanka ina ba ta an gane to mun yi magana wajen zama bi kadari halihi a takaice dai abin da aya ta ce li yunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah saboda haka li yunfik yunfiku yunfiku fi'ili ne mudari'i fi'ili madi dinsa shine me anfaka menene masdar dinsa infaqa to al-infaqu shine ana nufin abinda zaka kashe wajen abinci abinda zaka kashe wajen tufa abinda zaka kashe wajen zama abinda zaka kashe wajen abubuwa na masarufin yau da gobe kun ga wannan bayani ina yin muku ne amma idan ƴaƴanmu ne za ku karantar da su babu wannan dogon bayani sai dai in matan islamiyya ne za ku yi musu dogon bayani domin mace ta gane menene haƙƙinta kuma menene ainihin abin da ba haƙƙinta ba lalle mazaje su ji tsoron Allah a wannan bangare tun baya da za a yi kabar mace da ainihin tuwo gabza da miyan lami da safe da dumame da kunun da babu suga sannan kai kuma ka zo teburin mai shayi ka ce a haɗa maka indomi da kwai guda hudu sannan kuma a yanka maka yankin biredi alheri biredi irin na ɗari uku kai ka yi breakfast da wannan sannan da rana kuma dama akwai wanda take kai alale da dan wake ka hada duka sannan akwai mai sai da farfesun kifi a gefe ka saya ka zuba a ciki ka tashi da wannan abincin ba za ka dawo ba dama sai bayan sallan isha'i to akwai wata wanda take tuwon shinkafa da tuwon semo miyan karkashi wanda yake ko miya mai yauki sannan a ciki akwai nama kai sannan kai ka bar su da wancan ka je lahira za ka yi bayani saboda Allah ya ce liyunfik du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah sai dai kuma idan akwai aikin wahalan da kake yi to dole abincin ka zai bambanta da nasu saboda in baka ci mai kyau ba to fa ba za su samu biyan bukata abin da ya kamata ba to wannan kaga babu son zuciya ko ka je lahira ba mala'ikan da zai tare ka amma in akwai son zuciya a ciki to ho mala'ika ba zai barka ba Allah ya sauwake sai na uku ifa'u zauja ko ifafu zauja wato kamewan mace bil jima'i da ainihin saduwa da ita ma'amura'atil maslaha tare da ainihin kiyaye maslaha eh musulunci ba ya ce maka sadu da iyalinka duk lokaci kaza ko duk bayan kwana kaza sai dai duk mutumin da ya wata hudu bai sadu da iyalinsa ba to ya shiga babin ila'i za mu samu nan gaba watanni hudu in kuma akwai rashin lafiya ga ra'ayi bayani wannan ya danganta daga gare ka ko da ita da irin abincin da kuke ci amma dole ka kame ta don ifafu zauja ana nufin kai ne za ka sa matan ta kame saboda saduwa da ita da za ka yi ka biya mata bukatanta in dai mace tana da lafiya babu yadda za a yi a ce ba sadu da ita ba da wannan ya danganta da mace amma dai musulunci ya ammata wata hudu in dai watanni hudu bai sadu da ita ba to ta kai kara in kuma ta haƙura shi kenan rabia na hudu husnu mu'asharatiha kyakkyawan zamantakewa da ita wa mu'amalatiha bil ma'ruf da mu'amala da ita da kyautatawa mata sai da hakuri annabi ya fada law ahsanat ila ihdakunna law ahsanta ila law uhsinat ila ihdakunna da za a kyautata ma ɗayan ku shekara guda wata ranar an saba mata sai ta ce bata taba ganin alheri da gare ka ba eh ni din ta ce kai din Allah rahma sai me ta ce Allah ramar ma kame-kame kake yi ka ji ta bada barazana idan ba ta san kan karatu ba ma tana neman ta kushe ka to haƙuri yake ka ce Allah ba ki haƙuri ka yi ƙoƙari ka ja wata aya mai ɗan sassauci kar ka ja aya mai zafi idan mata suka dame ka ka bar musu gidan in ka bar musu gidan ka fito waje su da kansu za su neme ka wa ashiruhunna bil ma'ruf sai mutun yayi hakuri da kananan maganganu da cece kuce yasa an an samu wani mai gida yana yawan kananan maganganu sai a ce kananan maganganu ka ce mata saboda mata ne suke yin haka to shi yasa aka ce ayi mu'amala mai kyau kuma babban mu'amala din ne shine a danna zuciya eh zamantakewa mai kyau kamisan nabiyar al'adlu bainan niswa adalci a tsakanin mataye wannan ba babin mai mata ɗaya bane saboda mai mata ɗaya bai san ina aka dosa ba ana nufin mai mata biyu ko fiye da haka a yi adalci a tsakaninsu abinda ka ba da wancan shine za ka ba da wannan kun ga kenan mun kauce mafassaran da waɗansu malamai a masarfin malikiya suka yi cewa a bambanta saboda iyayensu ko saboda gidajen da suka fito dole ne a yi adalci a tsakaninsu sai dai akwai abubuwa guda biyu adalci a daidaita zai yi wahala abin da ya shafi soyayya da abin da ya shafi saduwa ba lallai ne ka kwana a ɗakinta ka sadu da ita ba wajen soyayya kuma halitta ce ta Allah ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة saboda haka boyewa za ka ya zuciyanka daidai gurgudu na shida ta'alimuha karantar da ita al'ilma tsaruri min umuri diniha wato ilimi na dole daga cikin al'amuran addininta kaman wanne kaman tsarki yanzu a ce mace bata san haila ba bata san tsarkin haila ba mace bata san yadda za ta yi alola ba yadda za ta yi sallah ba waɗannan common abubuwa dole ne ka sanar da ita idan kuma a gidansu a riga an ilmantar da ita ka samu sauki amma in ba ilmantar da ita ba to akwai aiki in ba za ka zauna ka karantar da ita ba to ka haɗa ta da malami yasa dole a bar mata su tafi makarantu na islamiyya domin a karantar da su kuma dole malaman su kasance mutanen kirki tun ba yadda za a yi kai rigima da matanka ka sake ta malamin islamiyya ya aure ta daga ranar ka soke islamiyyan har abada eh kuma ya kamata shugabanni su ringa daukan mataki akan wannan tunda yana karantar da ita kudubobinsa take daukawa sannan ta samu matsala da mijinta ya sake ta kai kuma malamin islamiyya ka zo ka aure ta ai kaman alkali ne wanda ya shari'a an zo an kawo ana ta rigima eh wani lokaci har alkali yana taimaka musu da kuɗin nafef su koma domin kansu ya haɗu sai abu ya faskara alkali sai ya kashe aure ya soke auren sai kuma ya auri matan to idan aka kai alkali aka kai shi court of appeal gaban manyansa ai zai wahala ya kai labari sai dai ba san abin da suke yi ba wannan kenan sa'abi'an na bakwai adamu ifsha'i sirriha rashin fallasa sirrinta wa aibiha da aibinta illa bi haƙƙin sai da dalili sai da gaskiya saboda haka kowane mutum yana da problem ɗinsa kuma kowace mace tana da problem ɗinta to ka zo cikin majalisa kana ce ai matanka kaza kaza kaza kana faɗin illolinta da aibinta haramun ne don ka taka hadisin annabi amma in ya kama a gaban waliyai to wannan kuma ana iya faɗin komi saboda maslaha na takwas iznuhu laha bil khuruji ku rubuta ba iznaha bane iznuhu laha izininsa gare ta bil khuruji da fita da shuhudil jama'a saboda ta halarci sallan jami'i a zamanin sahabbai idan ainihin wato aka samu saɓani tsakanin sahabbai da matayensu sai su tambaye su su ce za su je masallacin annabi su yi sallan jami su kuma mazajin ba su isa su hana ba saboda annabi ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallah ima Allahi masajidallah kada ku kuskura ku hana mata bayan Allah masallatan Allah saboda haka in kun yi rikici da matanka sai ta ce za ta je masallaci sallar magariba da isha'i in ka hana ta ka yi karo da hadisin annabi in ka bar ta ta bar maka renon yaya ka rasa ya za ka yi to in mace ta nemi izini ta zo masallaci ba a hana ta sannan kuma auli ziyarati aqaribiha ko kuma ziyartan danginta na kusa au jiraniha ko makwabtanta duk wanda yake hana matarsa sada zumunci wato babban mai laifi ne babban mujirimi ne ɗan ɓarna ne to haka kuma makwabta ba ruwanki da makwabta kuskure ne kowa yana da haƙƙi amma ba fi sharɗin hijabi wal jalbabi ba halbabi ba ne wal jalbabi da sharaɗin hijabi da jalbabi walansu sun ce hijabi to babba kenan jalbabi shi ma babba amma a wajen mu a yanzu hijabi ɗan feren ɗin nan da suke sawa mai ado ko ɗan fitayil ko na zamani ya za muka ƙara da waljal babi waljal babi babban mayafi saboda haka duk wanda aka ɗauka kun ga idan za ta fita za ta bi umarnin aya na'am haƙƙun zauje ala zaujatihi haƙƙin miji akan matarsa na farko tamkinuhu min nafsiha ta samar da kanta gare shi idan da aha ila firahihi idan ya kiraye ta zuwa ga shimfidinsa lamba ta biyu malam ya kun huna kama ne shar'a matukan babu abinda shari'a ta hana kalhaidi kaman haila Don wani lokaci hakan ya aure ma mace ta tare tana jinin al'ada kuma ranar mijin zai tare yana da kyau a ringa dubawa idan mace tana jinin al'ada kar a kai ta gidan angonta don za a iya samun matsala. Eh, wata mata tana cikin jinin al'ada ba za ta faɗa maka ba sai dai sai ta yawo da hankalinka. To kai bai kamata ka zama wawa ba ka gani. Eh, ko ka tambaye ta. Amma duk mijin da ya nemi ya sadu da iyalinsa ta ƙi, to za ta kwana mala'iku suna tsine mata. Kun ga hatsari ne babba. sai ba hifzu sirrihi wajibi ne ta kiyaye sirrinsa wa adami ifsha'ihi li ahadin da rakin fallasa shi ga kowa wannan haƙƙi ne kamar yadda ita ma anata aka ce ba za a fallasa ba wani lokaci ana samun waɗansu mata masu kallon kwana saba'in da kwana sittin da garwashi da menene wani malami ma ya ce kaji an ce abin garwashi babu Allah a ciki dama an kaji garwaki to sai su je kawai cikin mata suna ta fallasa mazajensu to irin waɗannan mata wawaye ne kuma sun saba ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don abin ya je ya dawo to zai kare a kansu ne su ne za su ji kunya wallahi da gaske sannan ja al-mu'asharatu bil ma'ruf lalle ayi mu'ashara da miji da kyautatawa an san ku mata kuna da butulci da taurin kai amma musulunci ya ce ku yi ƙoƙari ku kiyaye saboda me saboda yana daga cikin abin da yake jefa mata a cikin gidan wuta ku furanuhunnal ashira yadda suke butulci wa mazaje da faɗin miyagun maganganu saboda wani lokaci za a yi abincin mace maganganunta ba su da kyau to abincin da ta yi ma ba za ka yi ci ba ba kuma ta ce ni ba ka mun kaza ba ba ka kyauta mun ba ba ka yi kaza ba wallahi ni da na sani ma da ban aure ka ba a cikin masu nema na ma akwai ɗan gidan alhaji wane ko kaza kaza kaza to kaga in ka tunzura sake ta za ka yi kuma in ta koma ɗan gidan alhaji wane ba auren ta zai yi ba saboda ta zama kwantai ya kamata su gane sai da na gaba almuhafazatu ala baitihi dole ne ta kiyaye masa gidansa wa malihi da dukiyarsa wa auladihi da ‘ya'yayensa wa husnu tarbiyyatihim da kuma kyakkyawan tarbiyya gare su ko da ko ba ‘ya'yanta ba ne, saboda kai fita za ka yi, ka je neman abin masarufi, ita kuma tana ina, tana gidan ki yasa aka ce wa ƙarna fi buyute kunna, wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatil ula, ko da ke mahallu shahid wa ƙarna fi buyute kunna, ku zauna a cikin ɗakunanku, saboda za ta yi gadin gidan, kada wani ya lalata, za ta yi gadin dukiyansa, in Allah ya haɗa ka da mata ɓarauniya, wallahi sai addu'a don kai shiga uku ita da ya kamata ta yi gadin dukiyanka kuma tana maka sata wa aulade kuma dole ta kula da 'ya'yansa kwarai da gaske ko da ko ba 'ya'yanta bane saboda tarbiyyar dunnaku ne sannan na gaba husnul khulqi dole ta kasance tana da wato kyawawan ɗabi'u wal lutfu da lausasawa wal kafu anil adha da kamewa gabarin cutarwa na gaba a tazayyunu dole ne mace ta yi ado wa tajammulu a tazayyinu wa tajammulu lahu dole ta yi ado gare shi a tazayyinu daga zina a tajammulu kuma daga jama'a eh abinda yake nufi ado amma kullum mace ta rinka zama dukun dukun ba daidai bane sai dai wane ne zai taimaka mata ta yi ado maganan kenan shi yasa a can baya aka yi bayani don haka sai ka dinga sayo mata zannuwa masu kyau eh tun da abubuwa masu kyalkyali na mata ne masu duhu-duhu kuma da ɗan tsoratarwa na maza ne su mata su an san su da kyalkyali ne a man yona kyau fil hiliya wa huwa fil kisami ghairu mubin dama haka ne wajen fala ba su da kuzari sun suka tashi bu in an jima za su kwanta na'am at-tazayyun wa tajammulu lahu wajibi ne ta yi ado gare shi waliftisamu fi wajhihi da'ima da yin murmushi a fiskansa koyaushe amma mace ta daure fiska kamar saniya ba daidai bane ta rinka sakewa to idan tana murmushin nan to komai zai nemo mata komai zai bata tunda wani lokaci idan hira ta yi hira mutum ya ji daɗi sai ce na baki gonan gado eh ya bata gonan gado gaba daya نعم سينا جبا إلزام بيته بلا خروج إلا بإذنه لازم تنجدنسا كين إلزام بيته لازم تنجدنسا بلا خروج باتارد فتابة إلا بإذنه سيد إذننسا أشان ما يمون أنبتا وقرنا في بيوتكنا نجبا وألا تأذن لأهد في بيته kada ta kuskura ta bada izini ga kowa kowane ƙato ya shigo gidansa illa bi izinihi sai da izininsa kar ya zo ya ga wani ƙato sannan ya tambaya ta ce ai dan uwana ne eh kun san an taɓa yin haka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah da ya gani ransa ya baci kuma yi magana akai saboda haka ba za ta ba da dama ba ga wani ya taka kimfidinsa kamar yadda hadisi ya ambata sai da izininsa tun da gidan nasa ne sannan abu na gaba wa Allah tun fika min baitihi bi gairi izini kuma kada ta kuskura tun fika min baitihi ta ba da wani abu daga gidansa bi gairi izinihi ba tare da izininsa ba duk abin da za ta bayar ko abinci ne wa almajiri musamman ma yanzu da masara ta sa mutane a gaba da shinkafa saboda wani ɗan abu kankani za ya kan abinci ka ta da bori kai ta surutu to duk abin da za a nemi izininka in ka ba da izini shi kenan eh sannan na ƙarshe wa Allah ta so mata tawwan kada ta kuskura ta yi azumi na tadawwi na nafila fi hadarihi yana nan a gida illa bi iznihi sai da izininsa idan yayi tafiya wannan babu matsala amma in yana gida sai da izininsa saboda me eh ga wata tambaya domin a gane wannan Eh, kana da mata? Baka da mata? Ƙaran ma, kana da gida? Mata biyu ko mata daya? Allah haula wala quwwata illa billah. Eh, to bari maka wata babban tambaya. da yaushe ne miji yake saduwa da matarsa kowane lokaci duk lokacin da ya dace duk lokacin da ya gaya masa kaga tambayan tana da nauyi eh tambayan tana da nauyi kwarai da gaske to in ka fahimci wannan tambaya sai aka ce ba za ta yi azumin nafila ba sai da izininsa in dai yana nan ina fata manya sun gani in kanana ba su gane ba damun ba dole ne su gane ba alkhilafa azzawjiyya saɓani na ma'aurata na'am ko da ke lamba ta uku ko wa kullu hadhihi al-huquq duk waɗannan haƙoƙi da muka ambata alaman aradu sa'ada az-zawjiyya al-abadiyya yana kan waɗanda suke nufin wato rabauta na aure na har abada in aka kiyaye waɗannan dokoki to za a samu rabo duniya da lahira sai al-khilafa az-zawjiyya wato saɓani na ma'aurata da mun zo mu zauna zo mu saba ko zo mu bata idza nakazat almar'atu fa ala zawji an ya'izaha idza nakazat almar'a idan mace ta yi tawaye shine nushuzan aw irada idan mace ta yi tawaye wasu malaman zaure suna ce in mace ta yi yaji domin saboda a cikin nushuz akwai rabuwa amma iradan akwai kau da kai kawai kana shigo gidan sai ta kalle ka sai ta yi tsaki sai ta juya amma nushur shine kaman akwai ciruwa akwai ballewa shine kaman yaji to amma dai abin da yake nufi idan mace ta yi tawaye fa ala zawji wajibi ne akan miji an ya izaha yayi mata wa'azi وإن لم تنتفع بالموئذة وإن لم تنتفع أوريني وإن لم تنتفع بالموئذة إذن بتأمبان دواء ذيبا فليهاجرها في البيت to ya ƙaurace mata a cikin ɗaki idan gidan da mutane ba zai gwada ba amma sai an shiga ɗaki ta gyara masa shimfiɗe sai ta a'a shi akan sallaya zai kwanta to ka ɗauki filo mana sai ce a'a da babban riga na zan yi filo ina fata an gane idan tana cikin ɗaki ya dawo falo in ta hau kan kujera ya kwanta a kan kafet ko tabarma kun san alan ya samu wata sai ya ɗauko sallaya ko kafet sai ta ce ai babana ne ya saya mun to ya za ka yi ka gani tun da an ce filbaiti saboda ba a son na waje su gane har ta gyara kuskurenta wa filmadaje filbaiti wa filmadaje a cikin ɗaki da kuma wajen kwanciya ko ta jawo ka ka wafce eh amma fa a cikin ɗaki sai dai mafi yawan mata yanka musu haka a cikin ɗaki to in sun fito waje reaction ɗin da za su yi a waje bai da kyau Allah dai kyauta wa in lam yanfa'il hijranu idan kauracewan bai yi amfani ba falyadribaha to anan ya dake ta darban gaira mubarrihin duka ba mai tsanani ba shine an rufe kofa bayan an rufe kofa sai ya dauki gelanta ko kwalinta yayi wuji-wuji da shi ya dake ta ko ya dauki babban rigansa eh wani malamin ma zaune ce da shunan babban riga na ce ai duka da shunan babban riga ba zai yi ba ko yaro karami ne kada ke shi sai dai kawai in dai saboda dan shagwaba ne shine zaka dake shi ka dan zungure shi ma sai fashe da kuka yi ta ihu eh to haka dai malamai suka ce wala yadribil wajha a ka'ida kuma ba zai daki fiska ba wala yuqabbi kuma ba zai munana ba bi ma'ana ba zai da fiska ba yace amma ke ja'ira ce amma ke mutumiyar banza ce amma ke baki da kirki amma ke kaza kaza kaza shine wala yukafe abinda aka ce da ke ta kamar yadda aya ta ambata eh akwai wanda ya taba jarabawa eh yana da wahalar sha'ani na'am wa hakaza idza nakaza ar-rajulu haka al'amari yake idan namiji yayi tawaye yayi tawaye falyastaliha bainahuma sulha anan kuma kace sai su yi sulhu a tsakani eh amma wa'azi za ta yi masa wa'azi wajen kauracewa akwai hatsari balle kuma duka domin matan da take dukan mijinta na babu eh kuma sai ga yana son matarsa za ta yi ta kirɓa ke yana ihu ku zo a bakin ku ana jijjiga kofa wane ne za ta ce waye ne a bakin kofa sai mala ali ne wani mala ali liman ne to liman karka shigo ka banni da shi in casa ki in liman ya matsa ta ce liman gaskiya kai ma an ka shigo zaka da ku to wanda ta daki mijinta ya ko limamin anguwan ne je za ta dake kuma in ka zo kana abin nan sai ce a da Allah ku ba ta hakuri ku ba ta hakuri ku ba ta hakuri ki hakuri ki hakuri wani kuma zai ce ku zo ku kwace ni ku zo ku kwace ni amma ba zai iya sake ta ba to ku bar shi da matarsa sai dai ku yi mata wa'azi ki ji tsoron Allah don mace ba ta dukan mijinta kamar yadda yake mace ba ta kaurace wa mijinta wajen kwanciya a matsayin punishment shari'a ba ta yadda da wannan ba wa sulhu khair min al-jafwati wa talaq sulhi shi yafi alheri daga fanɗarewa da sake don a kan ka fanɗare mata ko ka sake ta to gara a yi sulhu in ba haka ba kuma sai a yi sake wa idza lam tantafi hadhihi al-ijra'at wa idza lam tantafi dauri ne wa idza lam tantafi hadhihi al-ijra'at idan waɗannan matakai ba su yi amfani ba al-ijra'at alif din nan guda ɗaya kuskure ne al'ijira waɗannan matakai ba su yi amfani ba washtar da shiƙaƙo bainar zaujai ne saɓani ya yi tsanani a tsakanin ma'aurata guda biyu fa yi ɓasu to a nan sai a aiko da hakaman min ahlihi adali daga iyalansa wa hakaman min ahliha da dattijo daga iyalanta ko ka ce adili ko ka ce dattijo in ba za ka ce alkali ba saboda ba alkalai ba ne ba yi ɓaso hakaman min ahlihi sai a aiko da dattijo daga iyalansa wa hakaman min ahliha da dattijo daga iyalanta limuhawalatil isla bainahuma domin su yi sulhu a tsakaninsu wa yahkumani za su yi hukunci bima yaraya da abin da suka gani su biyu huwa almunasabu baina zawjayn alkhasmayn shine abin da ya dace a tsakanin ma'aurata guda biyu masu husuma wa in ra'ayat tanazula idan sun ga yin sassauci ko sauka an ba'dil huquqi dangane da waɗansu haƙoƙi tsala ba sababu laifi suna iya ce ke to Allah ki sassauta abu kaza da kaza suna iya ce shi ya sassauta abu kaza da kaza da kaza shine at-tanazula sassautawa ko saukowa ƙasa wa in hakama bit talaqi idan sun yi hukunci ko sun yi shawari da a sake to fa sawfa yughni Allahu kullam min sa'atihi da sannu Allah zai wadatar da kowanne daga wadatarsa saboda haka idan waɗannan dattawa suka zo suka ce to mu muna ganin gaskiya wannan saki za a yi to sai a samu alkali sai ya tabbatar da wannan saki sai a rubuta da tijowa ne da tattijowa ne su ne aka sanya su su sasanta tsakanin ma'aurata wane da wance amma sun ba da shawarin a sake saboda haka alkali ya sake sai ya sa hannu shikenan Allah tabaraka wataala zai wadatar da kowanne abinda ake nufi shine mai gaskiya a ciki Allah ba zai kunyata shi ba wanda bai da gaskiya kuma zai dauki darasi eh الطلاق سكي الطلاق سكي هو حل رابطة الزواج شيني ورور إجيا أولي وانتهاء العلاقة الزوجية da ainihin kawo ƙarshen alaƙa ta ma'aurata wannan shine saki wa yajuzu idza waqa ash-shiqaqu yana halatta idan an samu sabani walam yanfa'i sulhu bainahuma sulhu wa zakanin su bai amfani ba to sai yayi saki sai dai ba a son saki hadisin da yace abgadul halali ila Allah ya talaqu hadisi ne wanda bai inganta ba amma dai saki ba a son saki sai sa ake son namiji ya zama mai hakuri in gidan ya dame ka to ka bar musu gidan eh annabi ma matansa sun sa shi a gaba ya bar musu gida na wata guda yana masallaci kuma yana ciyar da su don ka bar musu gidan ka bar musu komai da komai to saboda baka gidan akwai gulbin da za a samu za su nemo ka duk inda kake su baka hakuri to haka ake yi saboda haka shi yasa irin su to su to din masallacin nan da Allah a rinka dan ingantawa a rinka sanya katifu da filo duk wanda ya zo yana mai mafaka ku taimaka masa da mafaka kun ga da haka ne ma bai iya kiran sallah ba zai koya in bai iya jan sallah ba zai fara koya to su mata haka suke yasa ake son hakuri musamman ma a ce mace akwai aya a tsakanin ku kuma riga an zauna shekara da shekaru to akai zuciya nesa ayi hakuri amma in abu ya faskara to sai ayi saki ويصح الطلاق من الزوج البالغ العاقل المختار ويصح الطلاق كما سكي yana inganta ne min az-zawj daga miji al-balighi wanda yake baligi al-aqil mai hankali al-muqtari wanda yake da zabi ba tilasta shi aka yi ba bi nafsihi yayi sakin da kansa aw bi wakilihi ko kuma da wakilinsa saboda haka miji yana iya cewa matarsa na sake ki miji yana iya aika wani wakilinsa ya ce a faɗa wa matarsa ya sake ta to matukan wakilin ya je ya isar mata saki ya tabbata amma kafin ya isa ya ce ya fasa to saki ya fasu amma in shi da kansa ne ya sake kenan. ya za in kai text message ya riga ya tafi ta karanta saki ya yi tunda saki daga kurma da bebe ma yana yiwuwa in ya faɗa wa matarsa cewa ko ba gaba ne eh saki ya tabbata tunda abin da za a fahimta kenan eh zai na eh ko zan haka ne faɗan su ko shi ba zai iya magana wai ba haka bane bai yadda ba ba abin nan bayan kuma shi ya ce yanke ai magana ta kare to wannan shine ne akwai abin da ana iya tare shi akwai abin da ba iya tare shi yanzu ka ga yin a whatsapp ne idan ka rubuta in bai tafi ba za ka iya turawa idan babu network da menene kana iya sharewa in ka share wanda ka tura masa idan bai hau network din ba ba lalle ne ya gani ba amma in ya fada to ko ka share shi zai gani amma ka ga text message in ka sake shi za ka iya dawo da shi ai ba za ka yi dawo da shi ba ai kaman alat ne na kudi in ka tura to in dai ba network ne aka samu matsala ba eh in ya tafi ya tafi ka dawo da shi kai blocking dinsa ba zai yi ba cikin minti ɗaya ya riga ya tafi to saboda haka akwai abin da za a iya tarewa akwai wanda ba za a iya tare ba na'am wala yaqa'u at-talaqu wala yaqa'u ne ba yaqa'u ba wala yaqa'u at-talaqu saki baya aukuwa min gairi zauji ga wanda ba miji ba kawai koyayen wani je ya sake masa matarsa sai dai in bai da hankali kanin bai da hankali ko babansa ba zai yi ba min gairi zauji wato sakin wanda ba miji ba aw min asabiyye ko daga yaro karami yaro karami aka masa aure sai ya ce ya sake matarsa saki bai ba sai ubansa ya tabbatar ko waliyinsa awil majnun ko mahaukaci sai guardian dinsa ya tabbatar wala sakaran ko wanda yake maye amma malamai suka ce wanda ya sha abin maye ba tare da ya sani ba wanda ya sha abin mayen da ya sani ya sha wiwi ya zai ce wa matansa duk ya sake su to sun sauko walal mukra ko kuma wanda aka tilasta shi al mukra ne ba al makra ba kusa wani lokaci ana samun kuskure musamman a bugu na uku din nan zaga akwai kurakuran wasali yana da kyau a gyara walal mukrahi shine wanda aka tilasta ki to tilastawa din duk wanda aka tilasta ki wuce ka'ida shi ma sakin sa bai ba walal gadban ko wanda ya kushi gadban shadidan kushi mai tsanani la yadri ma yaqul bai san abin da yake fada ba to shi ma in yayi saki saki bai ba shine aka ce wanda ba zai iya bambantawa tsakanin matarsa da uwarsa ba saboda tsaban ɓacin rai ba zai iya bambantawa tsakanin tsakanin abokinsa da ubansa ba saboda tsaban ɓacin rai to wannan idan ya yi saki saki bai yi ba saboda ya rikici eh tun da jatumarsa za ta ce habawa ne ce karki dame ni saboda ransa ya ɓaci sai daga baya sai gane a ke jatumarsa ya ce babu ke haƙuri raina ne ya ɓaci sai dai ba a san ɗan adam ya faɗa cikin wannan don kana da kushi irin wannan to zai ja maka bala'i ina fatan an gane saboda ba wai kushi ne na abin nan ba don waɗansu mutane yanzu suna kafa hujja mutum ya sake matarsa sai ce ai ransa ne ya face shi yasa ranka ya face amma ka ɗirki abinci gaba ɗaya ka kora ruwa ranka ya face kana gane bambanci tsakanin kuɗi da takarda eh ashe ai da sauran hankalinka na aqsamu talaki kashe-kashen saki fa yanqasimu min haythu al-lafzi saki yana kasuwa ta wajen lafazi ila farihin wa kinaya zuwa ga bayyane da kuma kinaya fasarihu wanda yake bayyane mislu qawli zawji misalin fadin miji anti talika ke sakekkiya ce, hau an ce mutallaka ke ɗin nan an sake ki, shi ne mu da hausa muna faɗa muna ce, na sake ki. Da ya yi na sake ki, dun ba a cika ma ce sakekkiya ba. Ina fata an gane, na sake ki. Don mutum ya faɗi wannan kalma, to fa babu tawilin da zai yi a karɓa. Sai dai daman idan yana rike da hannunta ne, shine sai ta ce duk Allah ka sake ni ka sake ni mana eh zai ce to ai na sake ki ai kaga wannan akwai menene akwai karina in ji malaman balaga suka ce wal qarina al mani'a min fahmi al ma'ana al haqiqi huwa kaza to sai in akwai wannan hmm ko kuma bayan an sake ta ta ce ka sake ni mana ita ai ni na sake ki ni dai na ji har yanzu kana rike da ni to a nemo mai ruƙiyya eh akwai matsala na'am wal kinaya sakin kinaya mislu qawli misalin fadin sa anti bari'a kai barrantacciya ce au ba'in kai ni santacciya ce wa alhiki bi ahliki kiriski iyalanki ki tafi gidanku duk waɗannan kalmomi kalmomi ne na saki amma da kinaya su sai an nemi ƙarin bayani saboda haka duk mutumin da ya zo ya ce wa matarsa tafi gidanku to sai a tambaye shi me kake nufi a'a ta je ta huta shi kenan ko da kuwa a lokacin yana nufin saki ne tunda bai furta ba ko da ya zo sai ya samu ta tafi anguwa kuma ya hana ta fita sai ya rufe kofan ɗakin ta ya rufe gidan ya kama hanya ya tafi idan ta zo ta samu gida a rufe ɗaki a rufe ina za ta yi eh dama tana gidan makwabta ne sai ta je gidansu ta ba da labari to kada wani wawan yayanta ya ce me yasa ka rufe kofa me yasa ka yi kaza kar a masa da fala saboda idan ransa ya ɓace sai ce ai na sake ta ne ku zo ku kwashe kayanta to wulakanci kuma sai ya shigo to kamata ya samu wani wanda zai ce a me yake faruwa ne an ce ka rufe gida ka rufe abin nan ku tambaye ta mana ta faɗi gaskiya na hana ta fita ne ta fita yawo to tunda ka rufe gida ka me kake nufi ina so in koya mata darasi ne shikenan amma me kake nufi sai ce saki nake nufi to ya tabbata kuma babu janyewa ina fata an gane wa alfazul kinaya saboda haka lafuzzan saki na kinaya la yaqau biha at-talaqu saki baya tabbata da su illa idza nawa al-mutalli sai idan mai saki yayin niyan haka lamba ta hudu sai idan yayi niyan zalika haka li anna laha iddata ma'ani saboda ana samun ma'anoni iri daban-daban to shi yasa aka ce a nemi fassara da gare shi fassara wa yanqasimu at-talaqu ila sunnatin wa bid'atin aida kuma saki yana kasuwa zuwa ga sakin sunna da sakin bid'a wa talaqu sunna sakin sunna huwa an yutallika talqatan wahida shine yayi saki guda daya fi tuhurin a cikin tsarki lam ya musaha fi bai shafe ta a ciki ba lam din nan daban-daban ne amma nan an hala lam ya musaha fi bai shafe ta ba mace idan ta yi jinin al'ada ya ɗauke to a lokacin ake sake ta tun kafin a sadu da ita wa ya turkaha kuma ya batta hatta tanqadiya iddatuha har sai iddanta ya kare sannan sai ya ce to dama na sake ki saki daya saboda haka ki tafi lamba ta biyar wa huwa ma waqa tabaqan li ta'limi shari'ati al-islamiyya shine abinda wato aka aukar da shi tabakan wanda ya dace li ta'limi shari'ati al-islamiyya da karantarwar shari'ar musulunci wa huwa waqi'un fil hali irin wannan saki nan take idan aka yi shi ya tabbata saboda haka mutum ya sake matarsa sai ya bata ta kammala iddanta tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar ku fitar da su su ma kar su fita illa an yatina bi fahishatin mubayyina wa amma talaqul bid'a amma sakin bid'a wa huwa alladhi yuqi'uhu ar-rajul shine wanda mutum yake aukar da shi alal wajhi al-muharram a bisa fiska ta haram ka an yutallika salasan bi lafdin wahid kaman yayi saki uku da lafazi guda daya aw yutallikaha ko kuma ya sake ta fil haidi cikin jinin haila wan nifasi ko jinin haihuwa wa gairu zalika ko makamancin haka kaman wanda zai sake ta yace saki goma saboda ransa ya baci wa hadha talaqu wannan saki manhiyun anhu shar'an an hana shi a shari'ance wa in tallaqaha fi ghairi tuhrin idan ya sake ta ba cikin tsarki ba fa yustahabbu lahu mustahabbi ne gare shi an yuraji'aha ya dawo da ita hatta tathura har sai ta yi tsarki thumma yutalliqa sa'annan sai ya sake ta hatta tathura ko tathara wannan haka aka sa wa in kana salasan idan kuma saki uku ne bi lafzin wahidin da lafazi guda bakar Ƙala ba'dul ulama hakika waɗansu malamai sun ce ya qau zalika wannan saki ya tabbata fala tahillu lahu ba ta halatta gare shi hatta tanki hazaujan gaira har sai ta auri wani mijin daban lamba ta shida wa inda ba'dul ulama a wajen waɗansu malamai at-talaqu salasu saki uku bi lafzin wahid da lafazi guda ɗaya ya qau wahidatan faqat guda ɗaya ne za a dauke shi ba ma dalilin da ya sa na kawo wancan a sama na kawo wannan a ƙasa saboda yana goyon bayan na sama malaman musafar malikiya da yawa sun ce duk wanda ya sake matarsa sake uku a cikin lafazi guda to sake uku ya tabbata kuma gara yi maganinsa saboda gobe kar ya sake domin duk mutumin da ya sake uku to fa ko an mayar masa nan sake ba ya sa ba ukun zai sake ko fiye da haka shine mushkila kamata yi ya dauki darasi to amma na kasan akwai nasi mai karfi da ya tabbatar da cewa saki uku a lafazi guda saki da yare wani lokaci muna goyon bayan masabar malikiya saboda saddan lizariya eh in ba haka ba sai mutane su yi ta wasa su yi ta wasa da sakin wayan qasimu talaqu aidan har yanzu saki yana kasuwa min haythu raja'ati wa adamiha ta wajen kome da rakin kome wa talaqur raja'iyya saki wanda ake kome huwa talaqul madkhul biha shine mutun ya saki wanda ya sadu da ita talqatan wahidatan saki guda daya lamba ta shida fi gairi muqabalati mali idan ba dukiya ta bayar ba shine kulli zamu samu nan gaba hukuncin sa daban ne walam tasbiqhu talqatan kuma saki guda biyu bai rigaye shi ba idan saki guda biyu ya rigaye ki sai ya guda daya ya zama nawa uku wala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayr ina fata an gane kuma ku lura aka ce almalkuli biha wanda ya sadu da ita to akwai sakin wawa wane ne sakin wawa ya ina tambaya ne eh kai ne babba zaka bada bayani yasa ya tura maka eh mutumin da aka daura masa aure bata tare ba matan bata tare ba sai ya sake ta wannan saki na kome ne eh eh ya saki da ya mata an daura masa aure saboda kawai yana ji da kansa kawai da ya zo sai ya samu matan kawai tana wani abu ta kyare shi ashe ita bata sake da gidan ba ne sai ce to tunda baki sake da ni ba kaman kina jin haushi na kome to na sake ki so wannan sakin wawa ne saboda shi wawa ne sai da ya fito sai ya ce ma waliyansa ko wa manyansa ni ai na je na ga ita tana ta ɗari ɗari da ni bata sake da ni ba kaza kaza kaza ni na sake ta ka sake ta eh na sake ta sai wani wansa ya ce a'a ka je ka mayar da ita bata saku ba sai ya je ya mayar da ita ta mai su bata mai su ba eh saboda almarkuli biha shi yasa yace mu duba karatun wa talaqul raj'iyya saki na kome huwa talaqul madkhuli biha shine sakin wanda aka sadu da ita talqatan wahida saki guda daya ashe wanda ba sadu da ita ba ko da saki guda ɗaya ne babu komai sai dai a sake sabon kulla wuri eh wannan shine ta riga ta cinye sadakin wancan eh ta cinye sadakin sai ya zama wawa eh yana sai a zo a sake sai a sake yanka sadaki saboda haka idan da ya bada 250 kwata miliyan kenan to sai ya sake karo 250 idan ya matsa masa sassauci ya bada 200 in ya bada 200 sai ya zo ya samu tana kakkaucewa tana bata rai zai sake sake ta ya gane kuskurensa da farko ina fata an gane wannan shine karatun fikihu in kun lura wannan littafi ya fi tsauri kafin yara su je wannan littafi sai sun je aji biyar aji shida saboda a taraful awwal na aji ɗaya da biyu ne a taraful sani na aji uku da hudu ne a taraful salis na ajin islamiyya biyar da shida to kaga yin matan aure ne daidai su ne saboda matan aure yasa ake son a samu wanda suka dan kwana biyu su karantar da su wani lokaci idan yaro ne ma wanda bai yi aure ba yana fasara musu wani abu sai su yi ta dariya suna masa tambaya sai ya yi kwaba sai su fashe da dariya saboda shi bai gane ba ba zai gane ba sai bayan waɗansu shekaru to kaga kuma an yi bayi ba to an gane wannan sadara na wali zauje haƙƙun raja'a miji yana da haƙƙin kome ma dama fi iddatiha matukan mace tana cikin iddanta wannan ma wata ka'ida ce tana cikin idda iddanta na karewa yace ya dawo da ita ba zai yiwu ba in saki ɗaya ne ko biyu sai dai ya sake sabon aure wala yushtaratu ridaha ba a sharɗanta sai ta yadda ba wala iznuha ko kuma izininta ko izinin waliyinta saboda in ka sake mace matukan tana cikin idda sai ka ce ka ma yadda ita to ko bata yadda ba ko iyayenta ba su yadda ba ta mai su sai dai akwai matsala kai waliyin ka gano akwai matsala to ku kai shi ƙara wajen alƙali adili shine zai warware muku amma shi musulunci ya baki dama yana da wannan right ko kuma power wa in qadat iddatuha amma idan iddanta ya kare idan ya kuskura iddanta ta kare banat minhu ta nisanta da gare ki bainunatan sugura amma nisanta karama saboda hakan yana so ya dawo da ita sai yaya kafin mu yi nisa akwai bainuna sugura akwai bainuna kubura duk inda ka ji an ce bainuna sugura to nisantan karama ce wato a sake sabon aure musulunci ya ba da dama bainuna kubura ba zai yiwu ba sai idan ta aure wani saboda haka akwai nisanta karama akwai nisanta babba nisanta karama wala budda min aqdi nikahin jadidin dole ya kulla aure sabo bainahuma zakanin su in radiyat bihi idan ta yadda da shi da sadaki amma lokacin da take cikin idda ko bata yadda ba amma tana kammala idda to sai ta yadda shi yasa an ka samu wayayya sai ta wahalar da kai wa amma talaqul ba'inu amma saki wanda yake mai nisa albainuna alkubra mai nisa babba wa huwa allazi shine wanda yutalliqu hazawju miji zai sake ta salasa tatliqatin saki uku daban-daban wa tahrimu alai sai ta haramta gare shi hatta tanki hazawjan gaira har sai ta auri wani mijin daban bi nikahin sahihin da aure ingantacce wa yamussaha kuma ya shafe ta matsan sahihan shafa wanda yake ingantacce ya sadu da ita saduwa ingantacciya saboda haka idan miji na biyu ya aure ta da ya zo sun zauna a ɗaki ɗaya ne kawai ko sun kwanta a gado guda amma sai ya gagara saduwa da ita sai ya sake ta to kai na farko da ka sake ta saki uku bai halatta ka aure ta ba sai wani wanda ya aure ta dole sai ya sadu da ita kagan ya sadu da ita akwai me akwai idda eh haka ma ba sai ya sake ba yasa a can baya muka ambace mutumin da yake wato bunsurun aro annabi ya ce tsinanne ne kuma auren bunsurun aro haramun ne shine ka auri mace domin ka halatta ma wani sai dai waɗansu malamai sun ce idan ka kuka yi yarjejeniya ya baka sadaki ya baka komai shikenan da ka aure ta sai ce yaya sai ka ce yaya kuma karka ita ka sake in kai ta yi tsigifari shi kenan ta sha sai dai kuma wannan aboki kara ku da shi kenan Allah ya kyauta na'am lamba ta takwas haza huwa talaqul ba'inu wannan kine saki mai nisa albaynunatul kubra nisa babba wato saki uku wa amma albaynunatul sughra amma nisanta wanda take karama fakar bayyana ku anifan hakika mun yi bayani shine saki daya ko saki biyu wanda yake akwai komai a ciki ba'dul masail fi nikahi ga wadansu matsaloli a bangaren aure wadansu mun yi bayani a can baya saboda haka zamu karanta a gurguje na farko akwai alkulu auren zobe haka ake kiransa alkulu zobe furkatun bainar zaujai ne rabuwa ne tsakanin ma'aurata guda biyu ala'iwadin a bisa musanya ta dafa'uhu almar'atu li zaujiha ta dafa'uhu almar'atu li zaujiha wanda matan za ta ba da mijinta wazalika hakan yana faruwa ne iza shtadda alkhilafu bainar zaujai ne idan an samu saɓani mai tsanani ko idan saɓani ya yi tsanani a tsakanin ma'aurata guda biyu walam yumkin tawfiqu bainahuma muwafaka a tsakaninsu ya gagara wa ragibatil mar'atu fil firar kuma mace ta buƙaci rabuwa to jazalaha ya halatta gare gareta an taftadiya nafsaha ta fanshi kanta min zaujiha daga mijinta bi malin da dukiya tafwidan lahu domin musanye gare shi an darare lazi gabarin cuta wanda yalhaquhu bi firaqiha zai riske shi idan ya rabu da ita kaman za ta bashi kudi yayi wani aure da ba ta lafiya saboda haka sai a zauna a yi yarjejeniya a kotu ana yi akan yi yarjejeniya alkali zai dubi matsayinta ba tare da cutarwa ba amma wannan idan mace ta gagara hakuri kuma an samu laifin nata ne to sai a yanka mata wani abu amma in laifin nasa ne zalunci ne ba yadda za ya baki kuɗi ya sake ta sai dai alkali ya sake ƙarfi da yaji ko ya gyara ko a sake amma idan laifin nata ne kuma abu ya gagara to sai ku yarjejeniya ta dauki biyar ta baka kana karɓa kuli ya tabbata zobe kenan kuma baka yi saka mai ita ba a'a sai ka rarrashe ta sai ka je ka sake rarrakinta in ka sake rarrashinta sai ta yanka maka sadaki to in ka yanka mata ɗari biyar an kai ruwa rana ita in za ta yanka maka sadaki kana ganin nawa za ta yanka maka ina fata an gane shari'a kenan wa idza kariha ar-rajulu al-mar'ata idan mutum ya kyamaci mace wa ragiba anha li sababin ma ya kyamace ta saboda wani abu daban wa idza kariha ar-rajulu al-mar'a idan mutum ya ki mace wa ragiba anha li sababin ma ya kyamace ta saboda wani dalili fa alaihi an yufariqaha bil ma'ruf abinda ya zama wajibi a kansa ya rabu da ita salum alum kama amara Allah ta'ala kamar yadda Allah ya umarni wala yajuzu lahu habsuha bai halatta ya rike ta ya tsare ta wal idraru biha ko ya cutar da ita litaftadiya nafsaha min har sai ta fanki kanta da gare ki da kudi ba zai yi ba ina fata an gani saboda haka in laifin nasa ne ya sake ta amma in laifin nata ne ya ce ba zai sake ba sai ta biya shi kudin da zai sake wani aure ko kuma abin da za ta rarrake shi da shi wal khul'u sakin zobe faskun ba fuskun ba ne faskun bude aure ne au talakun ko saki ne a can baya na yi bayani in aka ce budewa ne to babu maganar saki in aka ce saki ne to kuma saki ne ina fata an gane to bambancin su shine wajen idda wala haqqa lizawji fi muraja'atiha babu haƙƙi ga miji ya mayar da matarsa wanda ya mata kul'i illa bi ridaha sai da yaddanta kuma da sabon aure don sai an kulla aure yanzu yanzu mutun yana kul'i yanzu yanzu ta yi nisa bayan awa ɗaya ko awa biyu sai dai tararakin ta ya bata hakuri sai ta ce to a dawo to inda ya dawo to sai dai a sake daura aure ina fata an gane to mutanen kafin su watsa sai su sake daura aure wakila aka ce tabinu min tana nisanta da gare shi wa tahillu li ghairi amma tana halatta ga walinsa bi haidatin wahidatin faqat da haila guda ɗaya kawai kun ga maimakon jini nawa uku ya zama laya saboda kuli ne sai na biyu al'ila ila'i huwa an yahlifa zauju billah shine miji ya rantse da Allah ala tarki wat'i zaujatihi abada yace har abada ba zai sadu da iyalinsa ba aw akthara min arba'ati ashhurin ko fiye da watanni hudu to wannan shine ila'i shi ma da Hausa haka suke kiransa asalinsa shine rantsuwan rashin saduwa to kaga kalman ta yi tsawo والإيلاء إيلاء لا خير فيه باب الخير تكنسا وإن كان دون أربعة أشهر كودا كو يا kasance kasa da watanni hudu ne don akwai malaman da suke ganin za ka yi punishment wa mace kamar yadda Allah ya ce wahajiru hunna fil madaji to kar ya kai watanni hudu amma babu alheri ciki wal aula abin da yafi ga mai ila'i an yukaffira zawju miji yayi kafara an yaminihi dangane da rantsuwansa wa yujami'uha yaje ya ci gaba da saduwa da ita fa in lam yaf'al idan bai aikata haka ba fa alal mar'ati to haƙƙi ya koma kan mace an tutaliba ta nema bi wat'iha ko dai ya sadu da ita aw talaqiha ko kuma ya sake ta ba da mudi arba'ati ashurin bayan wucewan watanni hudu kamar musulunci ya ce ta yi haƙuri zuwa watanni hudu amma watanni hudu na cika ko ya dawo ko ya sake ta fa in watiya idan ya dawo ya haɗu da ita kafara an yame ne sai kafara rantsuwansa wa in imtana idan ya ki tallaka alaihi alhakimu sai alƙali ko kuma shugaba ya sake masa thumma tataddu sai ta yi idda wa tahillu lirijali sai ta halatta ga waɗansu mazaje ina fatan an gane eh wannan shine ilahi Qur'ani ya riga ya ambata ba sai mun kawo ayoyin ba saboda kar mu ci lokaci. Al-li'anu sai ainihin li'ani huwa an yahlifa rajulu shine mutun ya rantse arba'a marratin sau hudu idan ram'a imra'atahu bizina idan ya zargi ya jefi matarsa da yin zina innahu lamina sadiqin yace lalle shi yana cikin masu gaskiya wal khamisatu yayi rantsuwa ta biyar أن لعنة الله عليه لعنة الله تتبت أكنسا إن كان من الكاذبين إذن يا كسر تشكي مكر يتاكي وكر يا متى yasa aka ce in dai miji bai gani da idonsa ba zai yi wahala yayi wannan rantsuwa guda biyar wannan shine liyani sakin la'ana kenan wa tahliful mar'atu kuma mace za ta yi rantsuwa inda takdibihi yayin ƙaryata ki أربع مرات فهدوا إنه لمن الكاذبين للكي ناتك مكريتا والخامسة رنط وانت تبير أن غضب الله عليها للهوشن الله يتبتع كنت إن كان من الصادقين إن يكسر تشكي ما سكس فيها to wannan sakin la'ana kenan babu alheri cikin sa wa idza hasala zalik idan wannan wato la'anta ta tabbata baina zaujaini ko ya auku a tsakanin ma'aurata guda biyu faqad sabatatil furqatu bainahuma to rabuwa tsakanin su ta tabbata kuma har abada wa tahrimun nikahi bainahuma abada da haramcin aure a tsakanin su har abada wa yalhaqul waladu bil mar'a sai dai yaro yana haduwa da matar domin uwarsa ce amma ba zai hadu da ubanta ba saboda ba ubansa bane uban ya riga ya tsine ma auren saboda haka in an je gado idan yaro ya mutuwa zai gaje shi uwarsa da ƴan uwarsa ta wajen uwa su za su gaje shi tunda babu uba babu ƴan uwa ta wajen uba idan ɗan shege ya mutu wa zai gaje shi a ƴan uwarsa tana nan ba kike nan ba akwai ƴan uwansa waɗanda suke uwa ɗaya eh wa yasqutu haddul qazafi an zawji eh wato haddi na qazafi yana faduwa ga barin miji bulala nawa 80 kama yasqutu haddu zina an zawja kamar yadda haddin zina yake faduwa ga barin matan saboda wannan rantuwa menene hukuncin nata idan da zina ya tabbata kanta eh rajamu wa innaka lawahidun minhuma sai dai idan ɗaya daga cikin su ya noke hudda sai ayi masa haddi wallahu alamu da aka zo aka ce miji ka rantse sai ya ce ba zan rantse ba to bulala tamanin yayi karya wa matarsa da yayi rantsuwa guda biyar aka ce ita ta zo ta rantse sai ta ce ba za ta rantse ba to sai a je a jefe ta domin zina ya tabbata kenan ina fata an gani الظهار سيكون حكمت ظهاري هو أن يقول الرجل لامرأته shine mutun yace wa matarsa anti alayya ka zahari ummi yace bayan ki kaman bayan mahaifiyata ce kaman bayan uwata ce lamba ta shida aw yazkuru ihda muharramati ko kuma ya ambaci ɗaya daga cikin muharramansa wasu malamai sun ce idan mutum ya ce wa matarsa bayan ki kaman bayan yata ce bayan ki kaman bayan yata ce to shi ma zahari ne mutumin da ya ce wa matarsa bayan ki kaman bayan uwata ce sannan kuma ya zo ya hau bayanta ai bai yi ba bayanta kaman bayan yarsa sannan ya zo ya hau bayanta to zihari ya kama shi wa huwa talaqun fil jahiliya saki ne a zamanin jahiliya fa abtala al islam hadha al hukma sai musulunci ya rusa wannan hukunci su mutanen jahiliya suna son su wahalar da mace sai su ce an ce alayya ka zahari ummi shikenan sai ta zama bata isa ta yi aure ba kuma shi ba zai kwanta da ita ba har abada har ya mutu ko ta mutu to da musulunci ya zo sai ya bata wannan waje alahu muharraman sai musulunci ya sanya ki haramun ne lizauji ga miji an yi jami amra'atahu ya sadu da iyalansa hatta yi kaffira bi ihda hadhihi sala sai yayi kafara da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ba haka ba kuma to ya rabu da ita haramun abu na farko tahriru raqabatin ya yanta wuya min qabli an yatamasa tun kafin su sadu da juna na biyu aw yasumu shahrayn mutatabi'ain ko ya azumin watanni biyu jere min qabli an yatamasa tun kafin su sadu da juna na uku aw yut'imu 60 miskina ko ya ciyar da miskinai 60 qabla an yatamasa shi ma tun kafin su sadu da juna wa illa idan bai yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ba bayan ya yi zihari wa ta harumu alaihi zaujatu abada matan ta haramta gare shi har abada al'iddatu wa anwa'uha idda da nau'o'in idda al'iddatu idda ismun suna ne limuddatin ga wani lokaci ta tarabbasu biha almar'atu wanda mace take zama an tazawuji ba za ta yi aure ba ba da firaqi zawjiha bayan rabuwa da mijinta aw wafatihi ko rasuwansa imma bil wilada ko dai da haihuwa aw al aqra ko da tsarki aw al akhuri ko da watanni saboda haka hanyoyin idda guda uku ne fita daga idda ko dai haihuwa ko kuma tsarki jini kenan jini ya zo ya dauke ko kuma watanni domin wanda ba ta jinin al'ada to da watanni take amfani wa hikimatu zalika hikiman da ke cikin wannan istibra'u rahamil mar'a kubutar da mahaifan mace min alhamli daga ɗaukar ciki, li'alla ya sula iktilatul ansabi domin kada a samu cuɗanyen dangantaka, ya za aka ce mace ta yi idda a tabbatar babu ciki, kafin wani mijin ya aure ta sadu da ita, saboda maniyyai guda biyu idan sun haɗu, to ɗan nawaye. Wannan maniyyi ya shiga, sannan kuma wannan ya sake shiga. shi yasa mace in tana da ciki a daura mata aure aure bai ba kuma in tana da karamin ciki wani ya zo ya sadu da ita ya zuba mata mani zai yi tasiri a cikin wannan yaro shi yasa mai ciki daban kuma wanda ya girma a hannunsa daban amma fa a ciki to don kana samu wannan rudani in yaro ya fito rabi yana kama da ubansa na baya rabi yana kama da ubansa na gaba to dan nawaye eh saboda za a samu rikici shi yasa musulunci yace to ayi takatsan dan wali itahatil fursati lizawji kuma domin a bada dama ga miji an yandama yayi nadama matan da ya sake ta ya dawo da ita aw lil mar'ati an tata'idda ko ga mace ta shirya in wani lokaci akan sake ta a wargaje to an ba ta dama ta yi idda za ta shirya ta kinza saboda wani mijin daban wa zakat haka ne ko eh na suka anwa'ul idda nau'o'in idda haka ne eh na farko akwai iddatul hamili idda mai ciki wad'u ma fi batniha shine haihuwan abin da ke cikinta walau lahaza ko da nan take shine lahaza iftawa da bismillah shine lahaza amma mu fassara shi nan take mace ce take da ciki sai mijinta ya ce ya sake ta yana ce ya sake ta ta ce la ilaha illallah kawai sai ta haihu to ta gama yidda ya ce ya dawo da ita babu dama ya iyayenta su zo su tattare ta ya fada cikin zaurawa ka gan abokin adawanka ne da gangan sai ka ce ka zo hira a ranar za ka ce ka zo hira don ka koya masa darasi na biyu wa iddatul mar'ati iddan mace allati tahidu wanda take haila salasu hiyadin haila uku aw salasatu qurujin ko tsarki uku akwai sabani da haila ake lissafi ko da tsarki ake lissafi sai na uku wa iddatu sagira sai iddan yarinya karama allati la tahidu wanda ba ta haila salasatu ashurin fakat wanda bata fara yin haila ba za a iya daura maka aure da macen da bata fara yin haila ba sai aka samu sabani sai ka sake ta to salasatu ashurin fakat iddanta watanni uku ne kaga sabanin yadda waɗansu jahilan alkalai suke cewa mace kawai ki je ki wata uku ba haka bane ba kowace mace ce take jini uku a cikin watanni uku ba wata ma za ta yi watanni biyu da rabi amma wata sai ta yi watanni hudu ko biyar ko shida amma waɗansu jahilan alkalai sai su ce watanni uku to watanni uku na wanda ba ta haila ne kwata-kwata وكذلك الكبيرة هكما طوهوة التي يئست من المهيد وأن تلئي طماني دقا حيلا تي أولي تأولي ونبا ذولي سي سكيتا تو إن يسكيتا وتاوكو كتل ذاتي سي وني طوهم ما يزوي ساكن أو كتا da aure fa ba da sai na hudu wa amma gairul madkuli biha amma matan da ba ai dukuli da ita ba sakin wawa fala iddata alaiha babu idda a kanta saboda haka in wawa ya sake ta to shikenan sai a samu wani mai hankali kuma ya zo ya aure ta bayan minti talatin misali kenan wa alal mar'ati sai na gaba a bisa mace allati tullikat ku gyara allati tullikat talaqa raja'iyya matan da aka sake ta saki na kome Allah ta karuja min baitiha ba za ta fita daga gidanta ba hatta tan qadiya iddatuha har sai iddanta ta kare wa amma almutallaqatu salasa amma matan da aka sake ta sake uku fala sukuna laha ba ta da wajen zama wala nafaqata laha babu ciyarwa wa ta'taddu inda ahliha sai ta yi iddanta wajen iyalanta saboda haka mai saki ɗaya ko biyu ba za ta fita ba shine la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra amma me sake ku fa to koma gidansu tun babu yadda za a yi ba yadda za a yi komai wa iddatul wafati amma iddan mutuwa huwa al-ihdadu shine takaba wa huwa tarku tibi wa zina shine mace za ta bar ado kuma za ta bar turare za ta bar ado at-tibi shine turare az-zina ado وعدم الخروج da rashin fita illa li hajatin qawiyya sai ga bukata mai karfi hatta tanqadiya arba'atu ashhurin har sai watanni hudu sun wuce wa ashirin da kwanaki goma kama ja fil qur'anil karim kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani mai girma a juyar da wallan dan maza da shi al hadanatu wan nafaqa reno da ciyarwa babu reno da ciyarwa alhadanatu reno hiya hibdu tifli shine a kula da yaro a kiyaye yaro amma ya durruhu ga barin abin da zai cutar da shi wal qiyamu bi masalihihi da tsayuwa da abin da yake maslaha gare ki wa tarbiyatihi da tarbiyarsa wannan shi ake kiransa alhadana reno wal mar'atu kun ga mace a haqqu bi waladiha ita tafi cancanta da ɗanta idan aka sake ta malam ta tazawwaj matukan bata yi aure ba ila an yabluga sab'a sinina har sai yaro ya kai shekara bakwai saboda haka yaro ya kai shekara bakwai sai da wajen ubansa saboda haka in ka saki mace da yaro dan shekara bakwai kana iya karbansa wa idza balaga zalika idan yaro ya kai shekara bakwai ya kai haka khuyyira baina abawaihi sai a baki zabi a tsakanin iyayensa duk wani lokaci zaka je ka dauko shi ai ta samu rigima to sai a aje yaro a ce ga babanka ga mamanka wanne kake so in ya dauki mamansa to ka dada hakuri sai ya dada wayo in kana son ka kwato shi to kai ta masa isani kana kyautata masa in aka zo aka ce da babanka da mamanka wa kake so sai je wajen babansa na'am illa an takuna hunaka adya sai dai idan akwai cuta a can fa tutabaru zalika sai a lura da cuta din wa yakunu inda al-aslahi saboda haka sai ya kasance a wajen wanda yafi salaha inda aslahi wanda ya fi salaha saboda haka wani yaro zai kasance tare da mahaifiyarsa ne a wajen kakarsa sai ga yaron yana neman fandarewa saboda ba mai masa fala kun san tashin kaka to in kana so sai ka rike wannan hujja idan aka je gaban alkali adili kullum yana faɗin alkali adili saboda akwai alkalai azzalumai kuma jahilai su ba su yi ma karatun ba ba san ma ya za su yi su yi hukunci ba sai su zalunce ka amma yin alkali adili ne to zai ce a yi bincike zai samu yan kwamitinsa wanda zai sanya su su yi bincike su wanda aka tambaye zai ce a'a a yaro a gida kaza a tarbiyyarsa ba za ta yi kyau ba to kaga wannan an samu dalilin da za a karɓo maka ɗanka ƙarfi da yaji haka ma idan yana wajen uban akwai matsala saboda kishiyar tana dukansa tana hana shi walwala ana samun haka saboda uwarsa ba ta gidan to in an je gaban alkali adili idan ka kasa gyarawa to sai a ba ta kanta ta kula da shi zuwa wani lokaci wannan fakatu ciyarwa hiya ita ce kifayatu eh kifaya eh ana yace kifaya amma da luga hmm kifayatu man yamunuhu bil ma'ruf wala tadda wanda yake daukan hidimansa da kyautatawa utan abincinsa wa kiswatan da tufafinsa wa maskanan da wajen zamansa wa tawabi'uhu da abubuwan da suke bayan wannan kamar rashin lafiya kudin makaranta da sauransu saboda haka duk wanda zai ci yadda ɗansa ko zai ci yadda ‘ya'yansa kaga abinci kaga tufafi kaga wajen zama kaga kudin magani kaga kudin abubuwan da suka zamo lawazim na makaranta dole yana kansa idan bai yi ban yaje lahira sai Allah ya tambaye shi fa yajibu alal walid wajibi ne ga mahaifi na faƙatu waladihi ciyar da ɗansa wa in safala ko da ya yi ƙasa. Ina fata an gane, mun kawo babin gado ne wa in safala ko da ya yi ƙasa sai kasance jikansa ne, ɗansa baya nan, jikansa ne, babu wanda zai ɗauki jikansa sai shi. Wa alal waladi kuma ya tabbata a bisa ɗa na faƙatul walidai ne. in abin ya juyo ya ciyar da iyayensa wa in ala ko da abin yayi nisa wato kakanninsa da kakannin kakanninsa domin abin haka yake juyawa yara suna ƙanana iyaye su ciyar da su dole ne idan iyaye sun tsufa ‘ya'yansu su ciyar da su dole ne shine wa in ala wa in safala wa kazalika yajibu ala zawji haka ma wajibi ne a bisa miji nafaqatu zawjatihi bil ma'ruf ya ciyar da matarsa da kyautatawa wa amma ba da haula amma bayan waɗannan wa tatawwu'un wannan ganin dama ne sai dai duk wanda ka ɗauke shi kuma ka ɗauki alƙawari to ka cika alƙawari al'aimanu wan nuzur rantse rantse da bakance babin rantse rantse da bakance al-yaminu rantsuwa huwa tawkidu shay'in bi dhikrillah shine karfafa wani abu da ambaton Allah aw sifatihi ko da sifan Allah shine mutun yace wallahi billahi tallahi warrahmani walaziz walqahari wa rabbil ka'ba wa rabbi abi والذي نفسي بيده وحدث ولا حرج نفرقو watan kasimu ila salasati aqsamin ranzuwa zaka su kashe uku guda daya ana kafara guda daya babu kafara guda daya hatsari ne babba awwalan rantsuwan farko mai kafara kenan alyaminul munqada ranquwa kullalliya wa hiya allati yaktiduha alhalifu ita ce wanda mai rantsuwan yake nufi azman yanke bi qawlihi da fadin sa wallahi la aqalanna na rantse da Allah sai na yi aw billahi la aqalu ko na rantse da Allah ba zan yi ba to mutum ya yi yanke in ya ce sai ya yi to sai ya yi in bai yi ba akwai kafara in ya ce ba zai yi ba to ba zai yi ba in ya yi akwai kafara ina ba ta an gane ba hadhihi yaminun munqada waɗannan rantse-rantse ne kullallu mahasura kuma tsararru fatajibu fiha indal hissi kafara kafara tana wajaba yayin da aka karya fatajibu fiha tana wajaba a ciki indal hinsi yayin da aka karya kafaratun kafara mecece kafara ta farko it'amu asharati masakina ci yadda miskinai goma sai sun ci sun koshi kafara ta farko kenan au kiswatuhum in ba za ka iya ba to kai musu tufafi wanne yafi sauki to amma qur'ani abin da ya bada kenan أو تحرير رقبة كوكما أنت ويا أنت بيوا فمن لم يجد wanda bai samu daman yin ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata a baya ba ba su ya musala ta ta yayyabe sai azumin kwanaki uku ka fara rantsuwa kenan fa in an jaza yamina idan ya zartar da rantsuwansa fala shi alai babu komai a kansa amma in ya karya sai ya yi kafara wa amma man halafa amma duk wanda ya rantse wa kale ce insha Allahu idan Allah ya so to lam yan halid ko lam ya halid wannan kan ba zai taba karya ta ba har abada walakin alaihi babu komai a kansa li'annahu istasna mubasharatan bismillah ta'ala saboda yayi istisna'i wato nan take da sunan Allah madaukaki yasa aka ce ba a rabawa in ka ce wallahi sai na tafi sai ka ce insha Allah karka yadda ma kai numfashi wallahi sai na yi insha Allah insha Allah nan yayi targade wa wallahi kuma wadansu malamai suna fahimtar kawai kaman wasa kake yi eh domin kada kafara ta kama kai yasa ka ce insha Allah amma ka kufula sai ka ce wallahi ba zan yi ba ana habawa ne ka ce wallahi ba zan yi ba amma insha Allah ku to na farko za a yi aiki da ke ba na biyu ba eh wannan kenan sai na biyu lagwul yamini lagwu ba lagawu ba eh hausawa ne suke karanta ba lagawu ina ganin masu tafin ma sai suka ce lagawu lagwul yamini ya sashiyar rantsuwa wa huwa alhalfu min gairi qasdin shine mutun yayin rantsuwa ba tare da nufi ba ka an ya kula kaman yace la wallah ba haka ba wallah wa bala wallah haka ne wallah wala yuridu yamina ba rantsuwa yake nufi ba wa hadha ma'fuun an wannan an masa yafiya eh wajen zancen yau da gobe yace wallahi haka ne wallahi ba haka bane wallahi kaza ne wallahi kaza ne to duk wanda kaje yana irin wannan lagul yamini ne amma ba daidai bane doran da yazo yi na gasken ma ana ganin kaman wasa yake amma wata fassara shine mutun ya hango wani abu a can nesa yace wallahi malam Usman ne yake zuwa sai wanda yake kusa da ni yace a'a wallahi malam Zaharaddin ne to yana zuwa kusa sai muka ga saboda da Usman da Zaharaddin duk tsawon su daya ko ba ka bane to amma ba mu gane waye ne daga nesa ba sai da suka matso kusa sai yace ai ake Zaharaddin ne to wanda yace wallahi Usman ne akwai kafara a kansa babu saboda lagul yamin ne me yawa ke akwai abubuwan da ya duba ne shi yasa ya fali haka duk abin da kake tsammani kake kyautata zaton haka ne kai rantsuwa akai sai kuma abu sabanin haka ya bayyana to kai kuskure babu kafara a kanka sai dai gaba yake yayi sai na uku al yaminul gamud dulmuyayyar rantsuwa halakakkiya kenan wa hiya al-yaminul kadhiba ita ce rantsuwa ta ƙarya wallati yaktidu biha wanda mai rantsuwa yake nufi da ita al-gikka yin al-guth wal khiyana da ha'inci hiya kabiratun min al-kaba'ir wannan rantsuwa babban laifi ne daga cikin manyan laifuffuka watajibu tawbatu minha abinda ya zama wajibi shine mutum ya tuba saboda kar wani dan siyasa ya baka kuɗi ka shiga rediyo kana wallahi tallahi akan naira dubu biyar wannan ta fi ƙarfin kai kafara don kai kafara Allah zai gafata maka amma an barka da tuba sai ka yi tuban gaskiya Allah zai karba shi ne wa amma nuzur amma alwashi fa jam'u nadrin nadrin ba nazarin bane jam'i ne na nadr alwashi menene jam'in alwashi an-nadru alwashi النذور الواكوشي ايه الواكي ذاكتي وهو الزام المكلف المختار حين لازم تروان بالغي بساذابي نفسه كران كانسا شيئا ولا ابو لله تعالى saboda Allah baligi wanda yake bisa zabi ya lazimta makansa wani abu saboda Allah min siyamin kaman azumi aw sadaqatin ko sadaka aw ibadatin ko aikin ibada wan nadru ba kance ibtida'an farkon farawa makaruhun abin ki ne illa annahu sai dai yadda al'amari yake idza nazara idan yayi ba kance alwaki ta'atan da'a wa Allah wajaba alaihi alwafa'u bi to fa wajibi ne ya cika in ka ce zaka yi azumin kwana uku sai kai in baka yi ba Allah zai azabtar da kai lianna Allah madaha almufina saboda Allah ya yabi masu cikawa bin nadri da bakance wa asna alaihim kuma yayi yabo mai kyau akan su wa in kana an-nadru ma'siyatan idan bakancen ya kasance sako ne kan nadri lil quburi kaman bakancen da ake yi ga kabaruruka wal auliya da waliyai aw nadhuru qatlin aw nadhuru qatli nafsin ko kuma bakancen kashe wata rai aw shurbi khamrin ko shan giya ko wani abin maye wala au zalika da makamancin wannan min al ma'asi da abubuwan sabo fa ya harumu alaihi al wafa'u bihi to haramun ne ya cika duk da kasancewa kayi rantsuwa sai ka ce wallahi sai na zalunce shi ko aka ce ai wancan giya ne ka ce wallahi sai na kwankwala to kada ka kwankwala kai ka fara eh kai ka fara ranzuwa saboda aka ya turukuhu zai bari wa yatubu ila Allah ya tuba zuwa ga Allah wakila aka ce yukaffiru an zalim kuma zai kafara akan wannan wa lafdun nadri lafazi na alwashi an ya kula matsalar da larabci shine mutum ya ce lillahi alayya an afala kaza ya tabbata ga Allah gare ni lillahi ya tabbata ga Allah alayya a kaina an afala kaza in aikata abu kaza aw alayya nazuru kaza ko a kaina akwai bakancen kaza wa gairu zalik da makamancin wannan wannan fa da larabci ne amma idan da Hausa ne to sai ka ce nayi bakancen kaza nayi alwakin kaza nayi alƙawarin kaza kalman alƙawari ma zai shiga ciki malamai sun ce inda Hausa ne zai shiga ciki kayi alƙawari idan Allah ya biya maka bukatan kaza zaka yi kaza dalilin da yasa aka ce maka ruhi shi Allah ba a ce masa in yayi kaza za ga mutumin da yake university yana final year zai yi final jarabawa sai ce ya Allah idan har ka bani first class ko second class offer mai karfi kenan saboda ya hango ko waɗansu dodanni a cikin malama yace idan ka bani wannan ya Allah zan yi azumin wata guda wannan shine bakance ko alwashi ko zan yi sadaka da naira dubu ɗari a lokacin da ke yake samun dubu biyar eh shi daidai karfinsa kenan to ku sani don ya yi haka ma Allah ba zai ba shi first class ko kuma second class hofa ba sai idan kaddara ta faru sai dai kuma in kaddaran ta auku to fa dole alkawarin da ya yi ma Allah sai ya cika shi yasa aka ce anan makaruhi ne abinda ake so shine idan ka zo ka ce ya Allah muna fuskantar final year kuma ya Allah akwai waɗansu farfesosi ba su daga kafa ya Allah ya ubangiji kai mai dagawa ne kai mai tausayi ne kai mai sassauci ne ya Allah ka bani fahimta rubuta jarabawa nan duk amsoshi din nan bayar da su daidai ya Allah ka bani nasara ko da na yi kuskure ya Allah Allah ya sa ko farfesa ne idan ya zo zai yi makin ba zai ga kuskure na ba ai yafi maka kagan kai wannan addu'a Allah mai iko ne alwakin da yake da kyau shine kana zaune kwatsam sai wata ni'ima ta zo gare ka kace ya Allah ban yi tsammanin zan samu miliyan goma haka kawai tur lokaci guda ba ya Allah tunda ka bani miliyan goma din nan babu gumi babu wahala ya Allah miliyan uku na ba da masallaci fi sabilillahi na yi alkawari don ba da masallaci fi sabilillahi shi kenan sai kawo min karba alwashinka ya tabbata ina fata an gani saboda haka in ka samu wata ni'ima ka ce ya Allah tun da dai na samu wannan tun da kai mini wannan ya Allah ni kuma saboda godiya azumin litinin da alhamis na ɗauki alkawari har in ba duniya to haka yake ina fata an gane to wannan kan yana da kyau amma wanda zaka ce in ka mun kaza Allah ne zaka ce in ya maka kaza to shikenan eh shikenan in ya maka ko sai ka cika sai babi na gaba al-at'imatu wal ashribatu wal dhaba'i' babin da zai mana bayani dangane da abubuwan da suka halatta a ci ko waɗanda ba su halatta ba shine abin da ya shafi kayan abinci wala ashriba abubuwan da ya kamata a sha da wanda bai halatta a sha ba wazzaba'e da yadda ake yanke yanke a musulunci wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته